بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da biyu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jeren zuwa faratutukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ana cikin karatu ne a muƙaddimar littafin doguwar muƙaddima wadda shi ne littafin ya tsilla wa littafin ba don komai ba don ya bayyana irin yadda su manyan malaman hadisi suke wajen tacewa da tantance ruwayoyi da suke samarwa imma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga sahabbai ko kuma wasu fatoyi da suke samarwa daga waɗanda suka gabace shi daga cikin ainihin malamai a yau za mu tashi babu na biyar a inda yake babu bayani annal isnad min ad-din wa anna ar-riwayat la takunu illa an al-sifat wa anna jarh ar-riwayat bima huwa fihi al-ja'ib bal wajib wa annahu laysa min al-ghibah al-muharrama bal min al-dhabb an al-shari'ah al-mutahhara wannan babu daga jin yadda aka kulla shi idan har kun fahimci karatuttuka da muka yi a can baya ishara ce akan cewa nawawi ne ya kulla wannan babu domin wannan babu ya fi daidai da ɗanɗano irin na malamai musu akiri musamman kuma irin yadda nawawi yake da yawan tsawaita sharhi akan ainihin wannan matsala abin da yake cewa shi ne babu bayanin annal isnada min ad-din babin da ke bayani akan cewa isnadu na daga cikin addinin musulunci wato farin tana duba waɗanda suke karantar da kai ilimi da waɗanda kake ɗauko ilimi a wurinsu to wannan aikin tacewar addini ina fata an gaji wa annar riwayata wa annar riwayata la takunu illa an ittifaq kuma ba a ruwaito hadisai ba a ɗauko maganganun su daga mutanen kirki amintattu idan aka ce fiƙa kamar da muka faɗi a baya ana nufin mutumin da ya haɗa siffofi manya-manya guda biyu siffar farko ita ce siffa ta nagarta iya karatu ƙwarewa gogewa idan hadda ce da ta ya zama yana da kaifin hadda yana da ƙarfin hadda hadda shi ba rawa idan yana ɗauko karatu a littafi ne idan yana da kula da littafin da yake ɗauko karatu wannan shi suke kira bab to sa'an nan sai kuma al'adalatu nazartar hali to in waɗannan abubuwa guda biyu suka haɗu ga nazartar hali ga nazartaccen karatu da malami to shi ne sai su kira su ainihin fiƙa to shi ne malam yake cewa da bayani akan cewa ba a karɓo karatu ba a ɗauko riwaya ce daga mutanen da ke amintattu ne masu nagarta wa anna jarhar riwayati bima huwa fihi sannan kuma da bayani akan cewa raina ta masu riwaya dangane da halayen da yake halayen su ne ja'izin wannan ya halatta ma'ana idan wani mutum ya ruwaito hadisi idan shi mutumin matsaryaci ne wani ka ce matsalwaci ce ba ka yi girma shi ba ba ka zage shi ba ba ka ci mutuncin shi ba ya halatta matuƙar abin da ka faɗi na mugun halin gaskiya ne game da shi shi ne wa anna jarhar ruwati bima huwa fihin ja'izu kuma raina ta masu riwaya game da halayen da yake akwai su tattare da su su ya halatta bal wajibin yake ba ma ya halatta ba wajibi ne dole ne a haka wa annabi kuma yin haka ɗin laisa min al-ghidatul muharrama ba shi daga cikin girma wadda aka haramta bal min ad-dabb an shari'atul mutahhara sai dai yin hakan yana daga cikin kariya da shari'a mai tsarki a cikin wata nuska ta ainihin shari'atul muslim wadda ke hannun yashi daga cikin ainihin jama'a za a gaba al-mutahhara ne a wannan wurin ba al-mubaraka ne ko kuma wani abu makamancin haka al-mukarram shi din da nake ishara ina fata an gane abin da wannan babin yake so na ce jama'a shi ne hadisi addini ne to danganta hadisi zuwa ga malam wani da karɓar hadisi daga malam wani to addini ne don haka ka rinka binciken suwa ne ne kake karɓar hadisai a wurin su waɗanne irin littattafai ne kake ɗauko hadisai a cikin su abu na farko da babin ke karantar da muke abu na biyu babin yana karantar da mu ba a karɓar hadisi ko riwaya ba a karar da magana sai daga mutanen da suke amintattu mutanen kirki waɗanda kuma suka goge a karatu kenan ko da mutanen kirki ne amma matuƙar ba su goge da karatu ba ba za a karɓi hadisi wurin su aje a karar ba ko da sun goge da karatu amma a hali ba su da nagarta to ba za a karɓi hadisi wurin su aje a karar ba abu na da babin ke karantarwa ke abu na uku raunatar da masu riwaya da idan kana bibiyar karatuttukan nan namu za ka ji ya karance mu ce wani maƙaryaci ne wane dindinki ne wane munafiki ne wane mai mantuwa ne wane takarau ne malam yake cewa waɗannan irin kalmomi da ake faɗi waɗanda ke sukar mutuncin masu waya ko ta soki haddar ya halatta a yi haka sun ce to ba ma ya halatta ba wajibi ne kuma ba su daga cikin gulmawar da aka haramta hasali yana daga cikin abin da yake kariya ce ga shari'ar musulunci mai girma na fatan mun gane idan Allah ya kai mu ƙarshen wannan babu tsaf za mu tsawaita wajen kawo sharhi game da babin amma yanzu muna son tukuna babin ya karantar da mu abin da ke cikin shi sannan za mu zo mu tattauna maganganun malamai dangane da ire-iren waɗannan abubuwan da mu kanmu a wannan zamanin akan ji muna yi sai a ga an kira sunan wani wanda ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ta wuce sai a jimmi ɗin a zamanin nan mun ce matsayyaci ne ba a karɓan hadisi a wurin shi abu na farko da za a duba shin magana ce muka yi ta son zuciya ko kuwa magana ce muka yi ta ta'adalci ina ne asalin maganar me ya kai mu da yin magana ma'ana kawai mun so mu ci mutuncin shi ne mu ambaci sunan shi mu zage shi idan haka mutu haramun kuma gulbaci idan kuwa abin da muka faɗi tattare da shi ya tabbata halin shi ne kuma bukata ce ta kama a bayyana wa musulmi saboda wani hadisi wanda ya ruwaito kada musulmi su cutu yi aiki da abin da matsayaci ya ruwaito wannan kuma malam ya ce ya halatta hankali ma ya kai da waji kuma ba su daga cikin gulma wadda ainihin wato aka haramta wannan matsalar idan kana son jin tantance ta to ka je ka saurari goron ruwar kasusuwa na da masanya musu gulma wannan na daga cikin matsaloli da na ɗauka na tattauna da kuma karatun littafin arba'in hadis wanda ne ainihin wajen shekara bakwai da ta wuce muka kammala a ainihin garin yola a jihar adamawa har yau da ainihin wasu wurare a cikin karatuttukan sahihul bukhari cikin kitabul ilmi wanda muka ɗauko sharhohi daga ibn rajab alhambali a sharhin arba'una hadisin ka tattauna in kuma kana so ka karanta da kanka ka ɗauki sharhin wannan wurin a sahihu muslim da kuma wasu wurare waɗanda imamin nawawi ya tsaya tattauna matsala da riyadus salihina tare da ainihin sharhin shi na ashraf salim ibn eid al-hilali da kuma littafin al-azkar na al-imam an-nawawi da kuma littafin al-majmu' sharh al-muhaddab har wa na al-imam an-nawawi sannan da littafin raf'ur riba fi ma yajuz wa ma la yajuz min al-riba wanda al-allamah ash-shawkani ya rubuta wato wuraren da ya halatta a gulma da kuma wuraren da bai halatta a gulma ba amma kamar da nake in Allah ya kai mu karshen wannan babu insha Allah zan tsaya in fayyace mana wannan matsala a wannan wuri insha Allah ta'ala muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce al-Imam Muslim ya ce haddathana Hasan bin Rabi' haddathana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad wa haddathana Fudail an Hisham قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال bayan da imam muslim ya koro wannan isnadi sai ya ce muhammad dan sirina ya ce inna hadal ilma wannan ilimi na hadisi dini addini fandiri amman ta'khudhu dinakum fandiri amman ta'khuduna dinakum dan haka ku rinka duba wurin waɗanda kuke karɓar addini ilimin hadisi ilimin yaɗa sunna addini ne ba abu ne wanda yake za a yi sakaci ko ya yi zai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa sai ainihin a karɓa da gare shi ba don haka jama'a sun su fahimta ilimin hadisi addini addini kuma ba a wurin kowa ake karɓan shi ba sai an tace an tantance addini ba a wurin kowa ake karkowan shi ba ko ake koyo ko kuma ake ɗaukowa sai an bincika wani malami ne na gari wanne ne yake da tarbiyya wanne ne alimin rabbani malami wanda yake tsaya ta zuwa ga bin hanyar Allah madaukakin sarki irin waɗannan su ne ainihin ake karɓan hadisi ko kuma addinin ainihin auren su Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da al'imam muslim ya kawo wannan sai kuma har ya yau ya sake ainihin cewa حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم خرج محمد بن سيرين ما لم الإمام مالك موسى وما بجد من يمن يمع لمن تابعيته قالوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد أدع malaman sahabbai da ɗalibai cikin sahabbai da malamai cikin tabi'ai da suka gabata da kuma waɗanda suke ɗalibai ne ba sa tambaya game da isnadi duk wanda ya yake manzon Allah yake so su karba me yasa idamul kabud taqriban saboda a wannan lokaci kamar kace babu ƙarya ƙarya ba ta bayyana a lokacin ba dan haka duk wanda ya yake manzon Allah ya ce kamar da muka ji a cikin karatu baya ibn abbas ya ce mun taɓa samun kanmu a zamanin da da mutum ya ce manzon Allah ya ce mu kalle shi da kasa kunnuwa muna sauraron shi amma lokacin da mutane suka fara ƙarya fa shi ke nan yake ba ma karɓe shi wanda muka san cewa mutumin kirki to muhammadu dan sirri shi ne yake magana masamanciya haka yace a da ba sa tambaya game da isnadi shi wanda yake manzon Allah ya ce ba za a ce a ina ka ji ba ya faɗa maka saboda ba a tuhumar kowa da ƙarya فلما وقعت الفتنة أما لوكسن ده فتنة تفاري إتسي كسن سيدنا عثمان قالوا سيما لمن حديثي ده أهلبيت كباية سنة شوى سنو لما رجالكم كفأ من السوى نيني مع لمنكم ورن يبنى مزاجيتك أنسو فينظر إلى أهل السنة في أبو ديان بيت أهل السنة فيؤخذ حديثهم في أكرب حديثهم في وينظر إلى أهل البدع في أبو ديان بيت أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم في كما باع كربان حديث أو من أولين ما فاتا أنغاني wannan bayani na babban malami Muhammad ibn Sirina ya tantance kuma ya tace abubuwa masu ɗimbin yawa kwarai da gaske daga cikin abubuwan da za a iya tambaya menene suke nufi da lokacin da fitina ta faru faruwar wannan fitina hakikanin al'amari malamai sun yi fassarori masu yawa amma fassara ɗaya ce cikin fassarorin kawai za a iya karkatar da ita cewa ita ce ingantacciya wannan fassara ita ce fitinar kashe usman domin ba a taɓa samun abin da ya raba kan musulmi ba tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasu sai kisan kan sayyidina usman to rabuwar kan musulmi da kuma abin da zai ja wannan yana kallon wannan mutumin banza wancan na kallon wannan mutumin banza wannan ita ake kira fitina to wannan ta faru ne a lokacin da aka kashe sayyidina Usman ina fata an gane a lokacin nadin sayyidina Abubakar babu wata fitina da ta faru lokacin nadin sayyidina Umar babu wata fitina da ta faru lokacin nadin sayyidina Usman babu wata fitina da ta faru to Usman yana cikin khalifanci aka samu wasu suka bare daga cikin al'umma suka zo suka haɗa kai da waɗansu a ƙasashen yaman da ƙasashen siriya da ƙasashen masar suka je suka yi taro suka ce Usman ya kafirta don haka tun da ya kafirta abin da yake wajibi shine a kawar da shi daga kan mulki sakamakon wannan fatawa da su suka wa kansu suka zo suka ainihin kewaye madina daidai lokacin da sai da suka karanci yanayin al'umma musulmi galibi sun tafi aikin hajji waɗanda suka rage a madina ɗan tsirari ne kaɗan na ga suka zo suka kewaye madina wanda adadin sojojin kaɗai ya fi kaf mutanen madina da ke lokaci so da haka suka haɗu suka zo suka kashe sayyidina usman to bayan kashe sayyidina usman sai al'umma kan koren waɗannan suna goyon bayan sayyidina usman waɗannan kuma suna goyon bayan waɗannan suna goyon bayan sayyidina aliyu ya zama khalifa waɗancan kuma suna goyon bayan mu'awiya shi kuma ya naɗa kansu khalifa a ƙasar sham to sai ƙaurayi suka fara fitowa daga magoya baya wannan ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wannan ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wannan ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta to wannan fitinar da ta faru ta kisa sai na Usman kun da ita ta haifar da mu ita ta haifar da samar da ƙarerai to samuwar waɗannan ƙarerayin shi ya ja malamai a lokacin in ka faɗa sai su ce wane ne ya faɗa maka a ina kai ka bi daga ina ya aka yi ina fata an gane za mu tattauna wannan mas'ala insha Allah ta'ala a shi dai malam Muhammad Ali Adam ya fassara ai asalin fitina a harshen larabci bayan duk da gama kawa sai ce wal muradu biha huna fitnatul aqaid abin da ake nufi a nan ita ce fitinar da take faruwa a cikin aƙidoji har ta halafa ta'ifatin ahlas sunna wal jama'a a inda aka samu wasu jama'a suka yanke sai suka saba ma ahlus sunna yanzu kun ji a cikin wannan asali an ce ahlus sunna ma'ana tun zamanin akwai wasu al'umma da ake kira ahlus sunna amma ina son ku san ba ana kiran su ahlus sunna ne don sun kafa wata ƙungiya ba a'a bayyanar ɗan bid'a kal khawarij kamar khawarijawa warrawatu da ɗan shi'a wani haujin da makamantansu kamar ƙadariya shi yasa wanda duk bai shiga cikin su ba sai a kira shi ahlus sunna wato wanda ya tsaya akan sunna akan hanyar da ake akai saboda kan an ce ahlus sunna a wancan lokacin ba irin ahlus sunna ne a wannan lokaci ba a inda ake kallon wasu mutane ne masu wata siffa da ke cikin wata ƙungiya da ke kaza da ke kaza a'a a lokacin ana faɗi ne don a bambance su daga waɗannan waɗanda su ne sababbin fitowa su ne kawari sun kafarta aliyu sun kafarta mu'awiya rawafi da suke zagin ainihin abubakar suke zagin umar suke zagin usman suke cewa aliyu ne kaɗai nasu sannan sai kabariya su kuma waɗanda suke cewa inna al'amra unikum al'amarin duniyan nan tab da rayuwa Allah ma bai san abin da za a yi gobe ko an jima ko baɗi ko jibi ba sai in ya faru. To waɗannan nau'ukan mutane guda uku su ne ɗan bid'a na farko da aka fara gani. To sai malamai suke taka tsantsan shi ne sai a ce to duk wanda aka ga yana ɗaya daga cikin waɗannan to ba a karɓan hadisin shi. Wanda kuma yau yanzu akan sunnar da ake akai to shi kenan sai ainihin a karɓi hadisin shi. Ina fata an gane. قال القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وكتب هذه الفتنة يعني بها والله أعلم فتنة مقتل عثمان رضي الله عنها عنه وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية فإنهم كفروهما واستحلوا الدماء والأموال وقد اختلف في تكفير هؤلاء ولا يشك في أن من كفرهم لم تقبل لم يقبل حديثهم ومن لم يكفرهم اختلفوا في قبول حديثهم كما بيناه فيما تقدم أظن الإمام القرطبي قرطبي ما له حديثي ما له تفسير صاحب المسلم يقول شيئا wannan fitina ita ce kisan sayyidina Usman da kuma fitar da khawarij suke da Aliyu da ainihin Muawiya domin bayan da aka shi sayyidina Usman Ali ya zama khalifa da matsin da musulmi suka yi kuma suka yi ijma'i a haka mu'awiya kuma yana ƙasar sham yake shi kan ba zai baya a ba har sai an ba shi bayanin yaya aka yi aka kashe sayyidina Usman sannan kuma suwa ne ne a fito da su to wannan sai ya gyara buwa to da abu ya abu shi kenan sai faɗa ya zo ɓalle tsakanin Aliyu da mu'awiya to a cikin waɗannan mabiya aliyu kuma ta ne suka ɓalle sai suka ce to aliyu ya kafirta shi ma ainihin mu'awiya ya kafirta to sai malam yake cewa to kaga waɗannan khawarij da suka kafirta waɗannan manyan sahabbai sannan suka halatta jininsu da dukiyoyinsu malamai sun yi saɓani dangane da kafircinsu shin za a iya kafirta su kai tsaye ko ba za a iya kafirta su ba to da yake nan ba muna tattauna matsala ne ta aqida kafirci ko musulunci ko makamantan haka ba sai malam yake dangane da karɓar riwaya ba a shakka game da cewa wanda duk ya kafirta sahabi to ba za a yi a karɓi hadisin shi ba a ƙarƙashin haka duk wani khawarij idan ya buɗe baki ya ce aliyu kafiri ne mu'awiya kafiri ne usman kafiri ne wannan ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba amma waɗanda ba su kafirta aliyu da usman da mu'awiya da makamantansu ba fa su ne malamai sun suke saɓani shin za a iya karɓan hadisin su ko ba za a iya karɓe ba malam yake mun gabatar da bayanai a baya mu ma mun yi bayani a can baya hankalin abin da muka bayyana shi wanda duk bai bayyana tsawar cewa ya kafirta ba a musulunci sannan kuma ba kaɗai yana ruwaito hadisan da ke mara ya ra'ayin shi na bid'a baya ba ne sannan kuma ba yana ainihin wato kiran mutane zuwa ga bidi a shiga to ana iya karɓar hadisi shi misali wato khawariji khawariji amma sai ya gama baya kafirta kowa cikin sahabbai sannan ba a tuhumce su da wata aqida ta kafirci ba kun hadisai in ta su yana ruwaito ko waɗanda irin hadisai matuƙar sun inganta ko waɗanda ba su mara mai baya ko waɗanda ba za su mara mai baya ba in dai hadisi ne daga annabi kawai zai rawaito ma'ana ba su da son zuciya na biyu ba ya dukkata ba ne kawai yana kiran mutane ga wannan mugunyar aqida ta shi a'a yana kiran mutane ne su taho da addinin musulunci ko da kuwa a cikin kiran nasu za a samu abin da ke warware asalin da'awar shi to in har ya cika waɗannan sharuɗa uku to malamai suka ce ana iya karɓar hadisi a wurin shi kenan ashe cewa ya faɗan bid'a ba kafarta su ne kamar yadda da dama wa ahli sunnan Najeriya suka ɗauka da dama su ne waɗanda ake cewa ɗan bid'a suka ɗauka wato dan an ce ya faɗan bid'a ne ba an ce kafiri ba ne domin bid'a ma'anar ya kirkiro wani abu ne wanda ya kawo a cikin addini ko kuma ya kawo a cikin aƙida to ana duban abin ne da gwargwadon yadda abin yake zuwa ga dangantuwa ga kafirci ko kuma zuwa rashin dangantuwa zuwa ga kafirci a ƙarƙashin wannan za ka iya samu da yawa waɗanda ake ce musu ahalus sunna ne da yawancin za ka samu suna bid'a to a sai kaga idan kawai da mujarrabin an ce ɗan bid'a ana nufin kafiri to kaga ɓarnar ta yi yawa kenan ta kai da hatta kan waɗanda su ma suke kafirta wasu ke don haka ana karɓar riwaya wurin ɗan bid'a idan har bid'a su bata kafirta shi ba kenan ya nuna daga cikin bid'a akwai wadda take kafirtawa akwai wadda ba ta kafirtawa sharafin na biyu ana karɓar riwaya wurin ɗan bid'a idan ba kaɗai ya gaji yana riwayar hadisan da ke goyon bayan shi ba sharafi na uku ana karɓar riwaya wurin ɗan bid'a idan baya kiran mutane zuwa ga wannan bid'a tashi to duk wanda ya ƙetare waɗannan abubuwa guda uku shi kenan malaman ahlus sunna suna karɓan riwaya a wurin su kamar da zaka zo ka ji malam ya ce sai ce ra'ani bi zalika wallahu a'lam anna fitnata qatlata qatlata Uthman wal Khawarij lamma kanu kisaqan qat'an wato kenan waɗannan da suka kashe sayyidina Uthman da su da waɗannan khawarijawa da suka biyo bayan su hakika yarce ba a shakka game da fasikancin su don fasikanci fasikai ne ina fata an gane واختلفت أخبارهم بأخبار من لم يكن فيه to ina hukuncin hadisansu da hadisan waɗanda suke khawarij ne amma kuma ba su daga cikin su waɗanda su su da su waƙi Usman da balle su kashe shi mala yace wajaba an yi da hasa an akhbarihi wajibi ne kenan duk wanda yake khawarij ne in ya ba da hadisi ko a zaman bincike game da hadisin shi a gane cewa shi yana daga cikin masu kisan Usman yana daga cikin waɗanda suke kafirta Usman da Ali فترب فئة كبريائش وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم وأن كما بعث بجسدين فتقبل في أيضا أكل الرواية ثم يجرى الحكم من غيرهم من أهل البدع كذلك وهكذا صورا أن بدع ماذا بعد duk wani wanda aka tabbatar da cewa wannan ɗan bid'a ne a aƙidance to to sai an tsaya an yi bincike kyakkyawa irin wannan kafin a karɓi hadisin shi bala yake wala yadhunnu ahadun lahu fahmun annahu ya'ni bil fitna fitnata ali wa aisha wa muawiya id la yasihu an yuqala fi ahadin minhum mubtada wala fasiq kada wani ya kuskuren fahimta jama'a da aka ce sai ana kin riwayar waɗannan da fitina ta faru kar wani ya tunanin cewa fitina a nan ana nufin faɗan aliyu da aisha da mu'awiya ba wannan faɗan ba ba shi ne fitinar ba don wannan abu ne da ya ya faru daga baya a lokacin faɗan waɗanda sai kashe usman su ne gabaɗayan sahabbai da salihai cikin tabi'ai sun suka koma gefe guda to su ake kira ahalus sunna waɗancan khawarij waɗanda suka yarda da kisan sayyidina Usman suke kafirta shi su ake kira khawarij to daga baya wani rikicin ya sake faruwa tsakanin sayyidina Ali da ainihin Aisha to kar ka ɗauka wannan fitina in ka ɗauka wannan fitina ce to kenan yanzu za ka ware wani cikin Aliyu ko Aisha ka ce su ne ahalus sunna wasu kuma su ne yan bid'a malamai ko kaɗan ba su fassara wannan fitina ta aliyu da aisha da faɗan mu'awiya a kan cewa ita ce wannan ainihin fitina wadda ibn sirin yake faɗi yake domin ko a cikin wannan faɗan bai inganta ba daidai bane a ce wani ɗan bid'a ne ko wani fasiki bal kullum minhum mujtahid kowanne daga cikin su yayi iya kokarin abin da yake gani daidai ne amila ala hasabi zannihi ya aiki da gargadon yadda yake kyautata zato وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون المجتهدين من القاعدة المعلومة وهي أن كل مجتهد مأجور علي da Aisha da Muawiya a wannan lokaci da wannan rikici ya faru a matsayin mujtahidai suka kamar yadda malaman musulunci sun san cewa duk wanda ya yi kokarin yin fatawa a halin ya cancanta yi ta sai kuskure ya faru to madadin a ce yana da laifi hasali na cewa ake ana fatan ya samu lada ina fata an gane sai ke cewa alama na habna da fil usuli kamar da na gabatar ainihin a can baya a cikin ka'idoji na ilimin usul waɗannan maganganun dukkan su al-imam al-qurtubi ne wato a cikin littafin shi al-muslim bima askala min talhis sahih muslim mun kawo su lokacin da za a fara karatun wannan littafi قال الجامع عفى الله تعالى عنه لقد أجاب القرطبي رحمه الله تعالى في كلامه هذا أيما إجابة وأفاد أيما إفادة فإن بعض من لا فهم له حمل الحكمة المذكورة في كلام ابن سيرين رحمه الله على تعالى هذا على فتنة حرب علي ومعاوية فقد كتب الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظم في كتابه دراسات في الجرح والتعديل مع نفسه والفتنة التي أشار إليها ابن سيرين هي ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى آخر الكلام malam ya yi kokarin gyara ne dangane da fahimtar da wasu ka ɗauka cewa abinda ibn sirin yake cewa falamma waka atul fitna wai lokacin fitinar aliyu da muawiya sai ce a yace tare da cewa an samu wasu daga cikin manyan malamai akwai wani profesa ne a hadisi mai suna profesa muhammad buwa'ur rahman al-a'abun ya rubuta a cikin littafin shi dirasatun fil jar'i wa ta'dil a inda ya tabbatar da cewa wannan fitinar da ibnu sirrin yake ishara a kai faɗan aliyu da muawiya sai ce faqad fahima fahman khati'a wannan fahimta ta shi kuskure ce sai ke cewa fa inna fi hamdihi ala zalika khatran azima domin wannan fassarar da ya akwai mummunan hadari mai girma da amma zalika yu'addi ila raddi ahadith man haraba ma'ahuma domin kenan duk wanda ya shiga cikin faɗan a lokacin faɗan muawiya da aliyu babu bi kenan a watsar da hadisi to kaga ammar ya shiga abu zarri ya shiga ibn abbas ya shiga duk waɗanda za ka watsar da hadisan su za ka watsar da hadisan su yake cewa wa kad kana ma kullum minhum adadun kabirun min jillati as-sahaba kowanne ɗaya daga ciki an samu manyan sahabbai da suka goyi bayan shi ina fata an gane وكلهم مجتهدون متأولون دكا فسن تأويل موسم وقرن جاران إذا الدين فالمخطئ منهم عدل ثقة مأجور وان دي يكسكو إذا جتكين سحريا لينا نن المسلمين متين الكركي كما أنا فاتن الله باش لابا وقرن دينا جارا فلا يرد بذلك حديثه فضاء عيدهم فيه حديث شيء بهكذا هكذا ما لغا تتونا وانا عيدهم مسألة الله مدعوك سنسلتي يكيمك ina fata an gane to bayan nan ƙarshe kuma sai shi malam muhammad ali adam yace وقد قد تقدم تخصيص الخلاف في الرواية عن المج... عن المبتدعة. تو أقرأ wannan a cikin magana ibn sirin da kan inda kuma ta da ya ce sai a dubi hadisin ahli sunna sai a karba sai a dubi hadisin waɗanda yake yan bid'a ne sai a fili shin magana haka take mutlaqan sai yake cewa to dangane da karɓar riwaya a wurin masu aikata bid'a yace mun riga mun tantance babu akai wa amma al-haqqa annahu la turaddu riwayatuhum 'ala al-itlaq abin da yake daidai ba wai daga gara an ce wani wayi bid'a ko wani dan bid'a ne shi ke nan sai ka ce ba za ka karɓi hadisin shi ba wala tuqbalu ala al-islam kuma ba za ka dube shi a matsayin cewa to ai musulmi ne kuma bari ka karɓi riwayar ba ba za ka dube shi a matsayin dan bid'a ka ce ba za ka karɓa ba ba kuma za ka dube shi a matsayin to ai musulmi ne ka ce kai ko za ka karɓa ba bal la budda min at-tafsir dole ne a tsaya a tantance bayani فينظر أنه إن كفر ببدعته بأن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه فلا يؤخذ بروايته. يجي سوى قوى عجيبة. إذا هل يا زلمة كافر سبب وهم بدعة فاسد وإبنتي. فهل ينا إنكار أبن شرع المسلمين تثبت به. مثال يقول فمن أبناء المسلمين سوى الله إيه. to duk wanda ya ce Allah biyu ne ko Allah uku ne ko komai Allah ne wannan ya kafarta domin ya yi mutum abin da yake sananne ne a cikin addini Allah biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi Muhammad shine karshen manzanni to duk wanda ya ce annabi Muhammad ba shine karshen manzanni ba bayan an samu wani annabi to wannan ya yi inkarin abin da yake sananne ne tabbatacce babu jawo a musulunci Qur'ani maganar Allah ne duk wanda yake Al-Qur'ani ba maganar Allah ba ne to wannan ma yayi mutum abin da yake sananne tabbatacce a cikin addinin musulunci salloli guda biyar ɗinnan farallai ne sun ce waɗannan salloli san ba farallai ba ne wanda ya gabana wa wanda bai gabana ba ba sai yayi su ba to ire iren waɗannan na kafarta mutum kai tsaye ɗaya ke ko kuma ya ƙudurce wani abu akasin abin da yake tabbatacce ne a musulunci tabbataccen abu ne a musulunci Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce san Allah ba shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga abin da ake ce ya kudurta cewa Allah shi ya aiko sai kuma shi ya kudurta akasin haka Allah shi ya saukar da Qur'ani sai ce Allah ba shi ya saukar da Qur'ani ba duk wanda yake da irin wannan ko makamancin su fala yu'khadhu bi riwayatihi ba za a karɓi riwayar shi ba amma man lam yukaffar biha amma wanda yake aikata wata bid'a sai bai kafirta ba saboda aikata wannan bid'a wan damma ila zalika dabtuhu lima yarwihi ma awarihi wa taqwabi ba shi bai kafirta ba sannan kuma yana da kaifin hadda da kaifin basira da tsoron Allah da takatsantsan akan abin da yake ruwaitowa sai ya fadi bi riwayati wannan za a karbi riwayati a cikin kaga babu waɗanda ke da adalci in ba malaman hadisi ba malamin hadisi su ne ga su sun ce ka aikata bid'a amma sai su tsaya su dubi bid'a ba ta kafirta ka ba don haka ba na tsawon wannan abu kai kuma kana nan a musulmi kuma in har kana iya kiyaye abin da kake ruwaitowa kana da amana ana ganin kana da tsoron Allah da takatsantsan sai ka karɓi riwayarka don haka za ga sahihul bukhari yana fito da riwayoyi na yan bid'a sahihul muslim din yana fito da riwayoyi na yan bid'a me yasa saboda malaman sun yi tsara sun aikin tacewa ba wai kawai daga an ce wani ɗan bid'a ne sai su ce za su karɓa ba saboda shi musulmi ne ba kuma daga an ce wani ɗan bid'a ne sai su ce ba za su karɓa ba za su yi aikin tacewa ne su ba yaya bid'a ta shi yake yaya kuma ƙarfin hadda shi yaya taka tsantsan yaya iya karatun shi sai su karɓa in sun ga aka sun haka kuma sai su yaɗa wa amma man lam yukaffar biha wa damma ila zalika dabtuhu lima yarwihi ma awarihi wa taqwahu fa yu'khadhu bi riwayatihi in lam yakun da'iyatan amma da sharadin ya zan kuma ba ya kiran mutane zuwa ga bid'a kai ya zan yana jan hankalin mutane kullum yana kira mutane zuwa ga wannan bid'a wa lam takun riwayatuhu lima yu'ayyidu bid'atu sannan kuma kai ya zama kadai abin da yake rawaitowa ko hadisan da za su karfafa ainihin bid'a shi sai malam ya ce duk wani dan bid'a ka da ake mishi sai an tsaya an yi bincike akai illa rakibatu su in shi'a masu zagin sahabbai fala tuqbalu riwayatuhum mutlaqan su kan kai tsaye ba a karɓar riwayarsu faqad qala shafi'i rahimahullahu ta'ala imam shafi'i yace aqbil shahadatu ahli al-ahwa illa al-khattabiyya illa al-khattabiyya yace aqbalu shahadata ahli al-ahwa yace ina karɓar dukkanin ainihin wato shahada ta ɗan bid'a da masu son zuciya suka zo suka bada su ba zan karba sai dai haqqabiyya haqqabiyyan nan nau'i ne na ɗan shi'a sai ce li annahum yarawna shahadata bijjir li muwafiqa li muwafiqihi domin sun suna ganin ya halatta su ba da shaida su yi ƙarya ga duk wanda ya saba musu to anan ta bi dalilin in shi abin wanda ya san su yi mu'amalance su ko ya karanci aƙidodin su yi zurfin nazari a kai ya san cewa duk wanda ya saba musu akan abin da suke yi to suna ganin halaccin a yi mishi ƙarya suna ganin halaccin a bada shaidar zur a kan shi kuma a yi rantsuwa a kan wannan shaidar zur to duk mutumin da zai zan yana da irin wannan to son zuciya ya kai matuƙa a kan shi ya zama kawai saboda wani ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko ba ɗariƙar ku ɗaya ba ko kuma ba ka rubutuwa ko kuma wani baya bin aƙidar ka ko makamantan haka sai ka ga cewa halal ne ka kirkiri ƙarya ka danganta mishi to duk wanda yake da wannan siffar dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba bai halatta a karbi riwaya a wurin shi ba da waɗannan irin maganganun ne muke kira ga waɗanda ke danganta kansu ga ahlus sunna a irin waɗannan ƙasashe namu da irin waɗannan ainihin zamanin na namu akan cewa su da damar su sukan ɗauko aƙidodi ire-iren waɗannan na ‘yan bid'a bi mujarrabin kawai wani bawa cikin ƙungiyarsu sai su ga cewa ya halatta a ƙirƙiri ƙarya a danganta mishi wannan mummunar ɗabi'a ce jama'a bai halatta ka yi wa kowa ƙarya ba ko ba kafiri balle wanda yake musulmi ne ɗan uwanka sai dai bambancin aƙida ko bambancin ƙungiya ko bambancin ɗariƙa ko makamantan haka sai da ga cewa halal ne ya kai musu ƙarya saboda ne saboda ka ɓata sunan shi wannan mummunar ɗabi'a ce Allah maɗaukakin sarki kiyaye Allah ya kyauta bayan nan sai Imam Muslim yake haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali akhbarana Isa wa huwa ibn Yunus haddathana al-Awza'i an Sulaiman ibn Musa qala laqitu ta'ifan فقلت حدثني فلان كيف وكيف قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه wannan ainihin asarin daga Sulaimanu dan Musa Sulaimanu dan Musa yake masifu Tawus na haɗu da babban malamin nan cikin malaman tabi'ai mai suna Tawus fa kuntu sai nake da shi haddathani fulan ya mani ya karantar da ni hadisi kauta wa kauta kaza da kaza shi ne ma'anar kauta wa kauta kaza da kaza hadisi kaza da kaza ne wani ya karantar da ni قال سيما لم تاويس إن كان صاحبك مليا ومن ما لم يكرم تبك حديثي كذا كذا إن يكسر مليا أمن تكي بكل كرسي من ودافع أتكي أمنشي سيئت أبيري دا مليا أصل مليا مدوكيا معنى إن يكسر بكل كرسي نونا دا والوطا وجن هالا ونظري فخذ أنه باب ليسي سكر آبك بريشي فهذا إن كان يكسر أكسر هكذا malam faruk yana cewa kenan kada ka karba shi ne magumin abin da magana take nuna na fata an gane قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي kun ga wancan isnadin imamu muslim ya rawaito shi ne daga ainihin ishaq dan ibrahim al-hanbali ya kiran ishaq dan rawiya anan kuma ka ji ya karbo daga al-imam ad-darimi ina fata an gane darimi dai da ka sani ne littafin sunan قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس سليمان بن موسى يشير طاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا وأنا من يترتب من كذا وكذا قال سيدي إن كان صاحبك مليا فخذ عنه إذا هرمال من يترتب سوء إن مسلم تركه سوف ترقى بجوشه irin wacce riwaya da wadda imam muslim ya kawo ita ce sai ka kawo ta da wata ainihin wato riwaya dan ya tabbatar da magana قال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال ibn abu zinad yake cewa mahaifin shi al-imam abu zinad yace adraktu bil madinati mi'atan na riski malamai guda ɗari a madina kulluhum ma'amunin dukkan su amintattu ne mutanen kirki na yi ukhadu anhum al-hadith sai dai kuma ba a karban hadisi a wurin su ba su mutanen kirki har mutum ɗari amma ba a karban hadisi a wurin su yuqalu abin da yasa ba a karban hadisi a wurin su cewa aka yi laisa min ahlihi su ba su daga cikin malaman da suka iya riwayar hadisi ita ce kullum magana da in faɗa ko mutane su ji abin ya musu dingire in ce imamu hafsu ba a karɓan hadisi a wurin shi imamu abu hanifa ba a karɓan hadisi a wurin shi sai mutane ko su ga yaya abin a'a ba yana nufin ba a karɓe a wurin su don su mutanen banza ba ne a baya mun gabatar da cewa ba a karɓan hadisi a wurin mutum sai ya cika sharuɗa biyu sharaɗin farko shi ne sai ya zama mutumin kirki sharaɗi na biyu sai ya ga Allah ya mishi bayar iya riwayar hadisi to in ya zama mutumin kirki ne amma Allah bai mishi bayar iya riwayar hadisi da ita ake kira dab malamai da ba su karɓa da su ne ne al-imamu abu zinad yake faɗi yake na riski malamai wajen mutum ɗari a madina dukkan su amintattu ne amma ba a karɓan hadisi a wurin su me yasa ba a karɓe ba su kuma amintattu ne sai aka ce laisa min ahlihi saboda su ba su daga cikin malaman hadisi ba su tsare ba a hadisi jama'a kun fahimta da kyau ai ba kowanne profesa ba ne saboda shi dan boko ne ba ka je ba ka da lafiya ka je ka ce sai ya rubuta maka magani ko kuma saboda dokta ka ɗauki kalmar dokta wadda ita ce mutane suke ba sa iya bambancewa wannan dokta ne medical doctor wannan kuma dokta ne of philosophy wannan yana da digiri uku ne a kan mu akan ainihin geography ko yana da digiri uku a kan mu akan accounting ko yana da digiri uku a kan mu akan languages in haka ta fi ce mai za a yi dokta wannan ma kuma medical doctor ne za a ce mai dokta to shi kenan tun da duk an kira su dokta za ka iya zuwa wurin kowanne da karɓi magani rashin karɓar magani daga wurin yankin wanda yake da PhD a cikin chemistry ko a cikin physics yana nuna shi ba a PhD yake da shi ba PhD yake da shi amma laisa min ahli harkar magani ba aikin shi ne ashe in kun fahimci wannan jama'a idan ka ji an ambaci wani mutumin kirki ne an ce amma fa ba za a karɓa abinci a wurin shi ba karfe na baki a wannan zamanin daga kamar shekara ashirin ashirin da biyar da ta wuce su da daman aka zo ana magana hadisi sai a ce bin ba ya ce kaza game da hadisi Nasiruddin Albani ya ce kaza game da hadisi sai mu ce ba za a karɓi maganar bin ba ba sai mutane sai ce a'a bin ba sun sa ce in saboda bin ba sun kan haɗa su da Nasiruddin Albani a hadisi dan ne za ka karɓi maganar bin ba ba za a karɓa ba saboda a nan sai a ce laisa min ahli shi ba ahalin hadisi ba ne domin ba karɓar sun shi ba ne ba area of specialization din shi ba ne ba fage ne da ya samu kwarewa a ciki ba to dole ne sai mutane sun zama suna da tantance harkar ilimi to haka ko a wani zamani ba wai kowa ne za ka ji ya buɗe littafin ruwa ko samu yana na karantar hadisi a kasashen mutum ka ga an ce kaɗa na masanin hadisi ta ce masanin hadisi ba haka ba ga su ne al'imamu abu dinar yake abraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'amun mutum ɗari ne da cikin malamai manya-manyan malamai tabi'ai a madina ma yi ukhadu an zubul hadith amma ba a karɓan hadisi a wurin su ya kalu laisa min ahlihi sai a ce saboda wani ɗin ɗaya ba a karɓa ba don ba malamin hadisi ba ko an fahimta gama Allah na ɗaukacin sarki ya ce maka wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka malaman musulunci tun farko suna da area of specialization kenan ba wai kawai kamar yanzu ba sai mutum ya tafi jami'a sai zai karanta arabic language sai ya zo sai zai hazo karantar da ku global maram sai ka fassara global maram da tsuran larabci in malamin hadisi ya zo ce ba haka bane sai a ce wani eh odi ya gama ba sai kawo rubani wannan irin rubanin kamar da nake cewa subhanallah ba ba wahala ka bi shi cikin yan boko ba wahala ka ji wanda ya karanta geography ya zo yana karambani a cikin harkar pharmacy ko harkar medicine yana da wahala akan wanda ya tsare a cikin english language ka ji ya zo yana karambani dangane da abin da ya shafi harkar ainihin engineering amma ɗan arabiya da alarammomi masu karatun alkur'ani da waɗanda suke ainihin wato abin nan ɗan ɗan karatun cikin da makamantansu galibi sai ka ji suna karanta musamman a fage na ilimin hadisi fage na ilimin hadisi wani tafassusi ne wani fage ne wanda yake yana buƙatar lallai ne sai kawo karatu na musamman kuma karatu na musamman ba a cikin littattafai ba a hannun malamai ake zuwa ake gogewa a ƙwaro a iya a fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka man yushtaratu aidan kaunuhu dabitan فلا تكفي عدالته واستقامته وأمانته لقبول ما يروي abin da malam yake fassarawa shine wannan magana ta ibnu abdul jinabi tana nuna cewa kasantuwan mai riwaya mutumin kirki bai isar ba sai an haɗa tare da cewa kuma yana da iya haddace karatun don haka nagartarsu da ƙwayarsu da addini da amanarsu ba ta isa kaɗai a karɓar riwaya ba sai ya zama dole yana iya kiyayewa yana iya haddace abin da yake rautowa imma ba ta sirrin a in kana yarri min izzihi idan yana ɗauko karatu ne da ka to wajen karatun da ya ɗauko tun daga can da ya ɗauko shi har zuwa can da zai ba da karatun idan ba a samu haddasa wurawa ba shi suke kira dafu sabri au dafu kitabin ko kuma inda littafi yake ɗauko karatun to kai ya zama ba shi da kan gado yau ya ɗauki nuskar sahihu muslim kaza da ita zai ɗauko karatu gobe kuma sai ya ɗauki wata bugu kaza jibi sai ya ɗauki wani daban zata to irin wannan sai malamai suke ba shi da dafu kitab ko kuma in ya ɗauki littafin nashi ko da kwaya ɗaya ne aka biya mai karatu aka nuna mai wurare ya fassara ya gaggwara ya gaggwara ko kuma zai jefar da littafin yadda wani zai iya ɗauka ya ƙara bambara wani abin a ciki wanda ba zai iya tantancewa ba duk in aka same su da haka sai ake ba su da basu kitabu ba su da kiyaye abubuwa shi yasa idan har kana sha'awar ka zama malamin hadisi bayan duk sauran abubuwan da muka sha barajin sai ka zan kana da natsuwa sai ka zan kana da natsuwa akan duk abubuwan da kake yi ba kawai ka zama dan harba harba ba ko kuma dan kiɗan ka na jiyo Allah maɗaukakin sarki kiyaye قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينه عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا الثقات سعد بن ابراهيم يا كسنتينا kada wanda ya ba da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai waɗanda suke amintattu ne matuƙar kai ba ka daga cikin amintattu waɗanda suke mutanen kirki masu habba kar ka sake ka ainihin ɗauko hadisi ka zo ka ce za ka karantar da mutane قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قربان من أهل مروة قال سمعت عبدان بن عثمان قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد الامام عبد الله بن مبارك ne aka ji shi yana cewa isnadin hadisi ka kawo hadisi ka faɗi wanda ya gaya maka to addini ka kawo hadisi ka faɗi littafin da ka ɗauko shi addini ولولا الاسناد kuma ba don kawo isnadi da ake kirke mutane su yi ba maƙala man sha'a ma sha'a ba wanda ya so ya faɗi abin da ya so amma in ka san cewa in ka faɗi akwai malaman hadisi za su ce man amman wurin wa ka ji shi wanda ka ji shi kuma daga wa za ka zo ka ji yadda malaman suke aikin su tuntun in ka faɗa sai su ce kai daga wa ka an so kace daga wa ne shi wannan da gawa da gawa ne shi wannan da gawa zan samu matsala sai su ce tur ai kuma abin ya samu matsala kai baka ga matsala wuri kaza ba to idan ba dan irin haka ba jama'a da kowa ya bude bakin shi ya faɗi abin da ya so don haka kenan musulunci yana da freedom of speech freedom of expression kana da yancin ka faɗa amma ka tattali hujja ba wai kawai ka faɗa a yi magana ka ce a tada faɗa ba a'a ka faɗa tare da dalili amma ba ka da dalili eh to shi kenan silence sai kai shiru ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala muhammad ibnu abdullah حدثني العباس بن أبي رزمة الرزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد حروا وترواية الإمام مسلم يساك سامو تدق عبد الله بن مبارك إتوانا الرواية أبو رزمة يتي سمعت عبد الله ناجي عبد الله بن مبارك يقول لنا شوا بيننا وبين القوم القوائم فكان مدمك أيتا القوائم يعني الإسناد shine isnad ta fi tsakanin da su ke abin da yake hana su sakat kenan a wurin mu saboda da sun faɗa za mu ce wa ya faɗa maka to shi ne sai ta'abirin isnadi da alqawaid waɗannan isnadoji su ne suke tsakanin mu da su in ka faɗa sai mu ce to shi kenan daga wa wane ne ya faɗa maka a ina ya aka yi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. وقال محمد سمعت أبا, أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك هروا إمام مسلم يساك بيو باية دوات رواية جمال عبد الله بن مبارك الماجرين شميسونا أينين واتو أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يكي قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن na ce wa malami na mai suna abdullahi dan mubarak ala gafarta malam su larabawa ba sa cewa ala gafarta malam ko ala jikan mallam sai dai ya kira ka da sunan ɗanka shi ne sai ce ya aba abdulrahman ko ya aba abdullahi to irin waɗannan na daga cikin ƙa'idojin ilimin fassara shi ne ka zo sai ka fassara wa mutane da al'adunsu shi yasa sai kaga galibi in muka zo irin wannan sai mu fassara da al'adar bahaushe bahaushe in zai tambayi malami shi kuma ba cewa yake baban wane ko ya baban wane ba ina fata an gane shi yasa kaga kullum sai ake ganin ustazai wasu irin mutane ne a cikin hausawa ko a cikin yarabawa saboda asalin al'adun larabawan lokacin za su ɗauko sai su kakaba cikin hausawa sai a rinka ganin su a hagungunce in ka tafi Lagos ko Oyo ko Ibadan sai ka ga istagon Yaraba kullum ana kallon su a cikin dangin su wasu irin mutane saboda mu zai kokarin ɗauko al'adar da ba ta su bane sai kaka ba musu na'am idan al'adar ta sunna ce wannan madalla amma kamar irin wannan yanzu ba za ka zo ka samu malami ba haushe ko ba yarabe ko ba muke ka zo ka ce mishi a ba abdurrahman sai in larabci kuke yi haka ka ɗaga hannu ka ce mishi baban abdurrahman baban abdurrahman ina da tambaya ya za a ganka yawwa amma an kace ala gafata mala ala ji kan mallan ko yawwa shi ne yace ya aba abdurrahman ala gafata mala alhadith allazi jaa wani hadisi ne da waje nake da tambaya akai akramaka Allah inna min albirri ba'da albirri da na ji an ce annabi ya ce na daga cikin biyayyar iyaye biyayya bayan biyayya an tu salliya li abuwai kama a salatika duk sanda kai sallah ka yi wa iyayenka wa an ta suma lahuma ma a saunika duk sanda kai azumi ka hada da su kai maksu azumi alkaramaka Allah wannan hadisi ku ne malaman hadisi ina matsayin shi قال سي عبد الله سي رواية قال عبد الله سي عبد الله بن مبارك يتي يا أبا إسحاق هبا بابا إسحاق أمن أمن هذا daga wa kaji wannan hadisin kun ji yadda suke aikin nan daga wa kaji qala sai na ce da shi qultu lahu hadha min hadisi shihab ibn khirash wannan khirash wannan yana daga cikin hadisan da shihab dan khirash ya ruwaito فقال سيتي ثقة أه شهاب أن خراش مثل تركي أمن تكيني أمن شي كما بجوا قال قلت سينتي عن الحجاج ابن دينار بجا حجاج بن دينار قال في أبلاغ المبارك يتي ثقة شما مثل تركي أمن شي كما بجوا قال سينتي قال سينتي قلت سينتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a shi kan hajjabu ɗan dinar shi ne ya ce manzan Allah ya ce kala sai shi malam abdullahi ya ce ya aba ishaq habawa ne haba baban ishaq إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصائب أي فكان حجاج بمن زن الله تزرى في تنقطع فيها أعناق المطيب wadda a yanke wuya ya raƙuma da ita tazara ce mai tsawo kafin a kai ta raƙuma da yawa za su mutu walakin laisa fi sadaqati ikhtilafu game da yi wa iyaye sadaka wannan babu saɓani malamai duk sun yadda ɗaya yi wa iyaye sadaka amma wannan hadisi cewa duk sanda kai sallah a zahar ka tashi kai wa iyayenka sallah a zahar duk sanda kai azumin ramadan ka yi wa iyayenka yace to wannan hadisin kan ba shi da asali amma sadaka kan tana da asali babu saɓani malamai duk sun yadda kai wa iyayenka sadaka jama'a kun ji ko wannan hadisi akan sharhin shi ne za mu kwana saboda muna so za mu tsaya mu tattauna mas'aloli masu yawa dangane da mas'alolin da ainihin hadisin yake ɗauke da su insha Allah ta'ala malam yace qala an-nawawi rahimahullah ta'ala ma'anahu anna hadha al-hadith la yuhtajj bihi malamai suka ce to kaga kenan ibn mubarak yana nufin wannan hadisi na cewa kai wa iyayenka sallah duk sanda kai sallah kai wa iyayenka azumi duk sanda kai azumi abinda ibnu mubarak yake nufi shine ba a hujja da wannan hadisi walakin man arada birra walidayhi sai dai wanda ya nufi wa iyayen shi biyayya bal yatasaddaq anhuma to yayi musu sadaka fa inna sadaqata tasulu ila al-mayyit saboda sadaka tana kaiwa ga mamaci wa yantafi kuma mamaci na amfana da sadaka bila khilafin bainal muslimin duk musulmi sun haɗu da su sabani ba وهذا هو الصواب wannan magana ita ce daidai jama'a kun ji dukkan musulmi sun haɗu a kan cewa idan ɗawo wa uwar shi sadaka ko uban shi sadaka komai ƙanƙantar ta komai yawa komai daɗewa da rasuwarsu ko da bai san su ba a ce kana ɗan ƙarami iyayenka suka rasu da ka taso sai Allah ya azurta ka sai ka ɗibi dukiya sai kai musu sadaka ko ka gina masallaci ko ka ɗauki ƙur'ani ka bayar sadaka ko wani abu makamancin haka wannan sadaka musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan cewa daidai ce kuma za ta kai gari shi sai ke cewa amma ma haka hu aqbal quba abul hasan al-mawardi al-basri al-faqih shafi'i fi kitabihi al-hawi an ba'd ashab al-kalam min anna al-mayyit la yalhaquhu ba'd mawtihi sawabun fa huwa madhhabun batilun qat'a akwai wata magana da wani babban malami ya ruwaito ta mai suna ainihin al-imam al-mawardi cewa wasu malamai na ilmin kalam suna cewa ba wani lada da zai kai ga mamaci bayan mamaci ya mutu wannan magana maganar banza ce ba ta da dalili ina fata an gane wa qata'un bayyana kuma kuskure ne a sarari mukhalifin li nususil kitabi wa sunna wa ijma'il umma domin wannan ya saba na nasoshi na alqur'ani da sunna da kuma haduwar al'ummar musulmi falam tufata fihi wala ta'rija alaihi wannan magana bai kamata a waiwaye ta ba balle a dogara a kanta wa amma salatu was sawmi amma dangane da sallah fa da azumi ina hukuncin ayi wa mamaci sallah ko ayi wa mamaci azumi da nufin Allah ya kai mishi lada fa madhhabu shafi'i wa jamaahir ulama annahu la yasilu thawabuha ila al-mayyit abinda imamu shafi'i da nafi yankin malamai suka ce shine in akai sallah da nufin wai ladan sallah ya kai ga mamaci ko aka yi mishi azumi da nufin ladan azumi ya kai ga mamaci sun suka ce a'a wannan ba daidai ba ne ba zai je gare shi ba illa idza kana sawmu wajiban ala al-mayyit sai dai in ya kasance azumin wajibi ne ga mamaci ana bin shi sai ya rasu bai yi ba faqabahu anhu waliyuhu sai wanda yake mazajin shi ne sai ya rama mishi aw man azina lahu al-wali ko kuma wanda wali ya mishi izini فإن فيه قولين للشافعي مغنغني بي شافعي أشهرهما مغنى بكتي شهرة تكون دين أنه لا يصح من ما بي إمام الشافعي أظن ليبا وأصحهما عند محقق متأخر أصحابه أنه يصح أما وسمع لما يستغربان شافعي زكتي أظن ياي za mu zo duk za mu tattace wannan muna kawo maganganun malamai ne yanzu daga ƙarshe za mu zo ainihin mu duba abubuwan da suka dace da nasoshin shari'a قال ما لن يتوى أما قراءة القرآن إنا هكوكم أزونا أكرمت القرآن بنفن الله كي لا دنكراتين دشيمانة كتوى idan da za ka karanta ƙur'ani ka yi tawassuli da ƙur'ani ya Allah don girman karatun alƙur'ani nan Allah ka ji ɗan uwata ko ka ji ɗan ubana wannan daidai ne amma abin da ake nufi ladan karatun da Allah zai baka Allah ya kwashe ya kai wa iyayenka ko wani mamaci wannan matsala ita ce malamai suka ce fal mashhuru min manhaj shafi annahu la yasilu thawabuha ila al mayyit abin da yafi shahara daga cikin mazhabin shafi'i ba shine ladan da zai kai ga ainihin mamaci ba wa qala ba'd ashabi amma wasu almajirai ko mabiya mazhabin shafi'i sun ce yasilu thawabuha ila al mayyit ladan zai iya kaiwa kun ji a cikin mazhabin ma akwai sabani wa dhahaba jama'atun min al-ulama ila annahu yasulu ila al-mayyit thawab jami' al-ibadat min as-salati was-sawm wal-qira'a wa ghairi dhalika wasu malamai baki ɗaya suka ce duk ibadar da aka yi sallah azumi karatun qur'ani sadaka ko me aka yi aka ce Allah ya kai mamacin zai kai wannan ita ce fatawar ainihin wasu malamai to bayan da malam ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce wa daliluhum alqiyasu ala du'a dalilin su shine suka ce ai duk inda musulmi suka wa mamaci addu'a addu'a za ta je ko ba za ta je ba sai suka ce to kamar yadda addu'a za ta je to duk wani aikin alheri ma zai je wasadaqa wal hajj fa innaha tasilu bil ijma malaman musulunci duk sun hada kan cewa musulmi in aka yi mishi addu'a za ta je in aka yi musulmi sadaka za ta ji in aka yi musulmi hajji za ta ji to sai suka ce to a ƙarƙashin haka komai ma in aka yi zai ji ina fata an gane قال الجامع عفى الله تعالى عنه عندي أن ما جاء النص بمشروعيته كالصدقة والعتق والحج والصوم والدعاء فالصواب أنه يصل إلى الميت كل شيء سبي جماعة na daga cikin abin da muka yi imani da shi a cikin manhaji da mazhabin da muka amince da shi shine manhaji ko mazhabi na salafiyya wato manhajin da malaman salaf suke bi malaman farko tuntun shine in malamai suka yi saɓani ba cewa aka yi duka daidai ba ne sai a dubi wacce magana ce take da dalili amma saboda adalci in muka zo mukan hikaitowa da ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza maganar da take daidai wadda ya tabbata a amintu a kanta ita ce duk wata ibada da nashi ya zo da cewa in an yi ta ga mamaci za ta ji to mun yadda akan cewa za ta ji kamar ne kamar sadaka nashi ya zo da cewa in an yi wa mamaci sadaka za ta je gari shi haka ta bawa mamaci in aka ta mishi bawa to ladan zai je gare shi haka aikin hajji in aka yi aikin hajji ga mamaci ladan zai je gare shi haka nan azumi in aka yi gare shi ladan zai je gare shi haka nan addu'a fasawabu annahu yaslu ilal mayyit waɗannan abubuwan duk ladan su zai je ga mamaci sai dai su din kuma ya kamata ka tsaya ka san cewa akwai bayani ba wai kawai mutlaqan duk abin da aka faɗi irin wannan ba kaga kamar addu'a duk musulmi in yau musulmi addu'a daidai ne za ta ji sadaka kuwa sai in ɗa ne ya wa uba ko ɗa yi wa uwa ko ɗa ke wa uwa ko uba to a ƙarƙashin haka kaka bi suna ciki amma kaɗai wani ba ɗanka ba ne sai ya maka sadaka wannan sadaka ba za ta je gare ka ba sai ɗa ya kamata a san haka haka nan gaba da abin da ya shafi aikin hajji game da abin da ya shafi aikin hajji sai in mutum ya yi wasiya cewa in na rasu wane ɗana ka yi min aikin hajji ko kuma ya yunƙura zai tafi aikin hajji sai ya mutu sai a ɗiba cikin dukiyar shi sai a je a yi mishi ko wani abu makamancin haka ba wai kawai mutulakin aikin hajji za a iya yi wa kowa ba wannan kenan dangane da azumi ba mutum zai fara azumin ramadan ɗaya biyu uku sai ya kwanta rashin lafiya ranar goma ga watan ramadan sai ya kwanta ya rasu to kaga azumi bakwai ne bai samu yi ba ko to waɗannan azumi ba a rama mishi su ba su ne ake ramawa waɗanda ake ramawa su ne azumin bakance azumin da zai ce ya Allah idan ka biya min bukata kaza ni ko zan yi azumi kaza sai bukatar shi ta biya bai sami yin azumin ba sai ya rasu to wannan azumin shi ne waliyin shi wato magajin shi zai rama mishi ko kuma shi magajin ya ba wani izini ya rama mishi waɗannan ramuwar azumin su kansu akan waliyin ko akan wanda aka yi wa izini ba farilla ba ne mustahabbi ne kadai to kaga ashe waɗannan abubuwan suna da ƙa'idoji waɗanda su ma ba a buɗe ƙofar su take ba amma ita addu'a to ƙofar ta a buɗe take duk musulmi duk inda yawa musulmi addu'a za ta je ko a ina ne shi yasa za ka jin aka zo addu'a sai a ce da sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa wato sabon kabari da tsohon kabari tun daga kan zamanin annabi adamu har zuwa yau to wannan duk daidai ne babu laifi don addu'a ce amma sadaka sai dai ƴaƴanka su maka maza ko mata ko ƴaƴan ki su miki maza ko mata amma wane kaninka ne wane wanka ne a sai dai kai mishi addu'a babu maganar sadaka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yake cewa amalan bin nususil kasira alwarida bi zalika wannan fatawar mun yi ta ne saboda akwai nassoshi da yawa da suka zo suka tabbatar da haka wa amma ma lam yarid an-nassu bi mashru'iyyatihi amma abin da nassi bai zo akan cewa a yi wa mamaci ba ka qira'atul qur'an kama a ce a karanta wa mamaci qur'ani fala yanbaghi qiyasuhu 'ala al-mashru' to bai halatta ai qiyasin shi game da abin da shari'a ta zo da shi ba لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن السلف saboda bai tabbata daga annabi bai zo kuma daga wurin malaman farko ba fa innahum kanu ahrasan nas ala alkhair annabi da sahabbai da waɗannan malaman farko sun fi kowa kwaɗayin alheri wa ma'a zalika amma tare da haka falam yunqal anhum ba a bada labarin cewa suna karanta alqur'ani su ce sun sadaukar da ladan karatun alqur'anin ga ainihin mamaci ba dan haka fali tanabba al'ummar musulmi sai ainihin a faɗaka Allah maɗaukacin sarki ya taimaka jama'a kamar yadda na ce a nan ne za mu karkare ainihin karatun ta hanyar tattauna wannan mas'ala wanda ke neman ƙarin bayani dangane da wannan mas'ala sai ya ainihin wato samu littafin sharhul aqidati wasatiyya wallafar al-imam ibn abul izzi al-hanafi fara cewa kamar shekara 700 da ta gabata ya ci kusan shafi 20 da wani abu yana tattauna wannan mas'ala ɗaya bayan ɗaya don haka gaskiyar lamari tambayar nan da aka yi malam abdullahi dan mubarak ta zo a gaba wadda kun ga ta bamu damar ana karatu ne dangane da ilimin ana karɓar riwaya ko ba a karɓi sakamakon haka sai muka ji gashi har yayi tambaya hadisi ne muka ji an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana daga cikin biyayya ga iyaye bayan biyayyar da kake musu duk sanda kuma kai sallah kai musu sallah duk sanda kai azumi kai musu ala gafarta malam ina matsayin wannan hadisin abu na farko da muke fa'idantuwa a nan shi ne ashe tun wancan zamani sun san cewa akwai hadisan da ake shakka game da tabbatarsu shi yasa ɗalibai suke tambayar malamansu shi kuma da ya tashi sai ya bi tsari na ilimi daga wa aka samo shi yace daga wani yace amma da lawana kan mutumin kirki to sai kuma wa shi kuma yace daga wani yace shi ma wani mutumin kirki ne to shi kuma daga waye ce a'a shi ne ya ce annabi ya ce sai ya ce a'a haba tsakanin wane da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ai tazara ce mai tsawo domin shi ainihin wato wannan na daga cikin ƙananan tabi'ai ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce abinda ake sa rai aƙalla a samu ainihin wani sahabi wanda zai ambata in ba haka ba ana sa rai a samu mutum biyu tsakanin shi da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan darasin shi ya kai mu ga abin da nace za mu karkare darasi a kai wato kenan a darasinmu na yau daga farkon darasin zuwa yanzu mun ji cewa akan ƙi karɓan wani hadisin ne saboda mai riwayar maƙayyaci ne kamar yadda wani hadisin ana ƙin karɓan shi duk da cewa mai riwayar mutumin kirki ne amma kuma ba shi da baiwa a cikin hadisi bai iya hadda ba to sannan kuma mun ji ashe ko da an samu mutumin kirki wanda yake da cikakkiyar hadda ya karɓo daga mutumin kirki wanda yake da cikakkiyar hadda har wa yau ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba shi kuma sai an tabbatar cewa akwai wanda ya gaya mishi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne za mu tafi zuwa ga tattaruwar cewa malaman hadisi da suke cewa ba sa karɓan hadisi suna ƙin karɓan hadisai ne saboda dalilai manya-manya guda biyu dalilin farko suna kiran shi almardudu da sababu ta'amin firrawi na biyu suna kiran shi almardudu da sababu saqatin fil isnad wato na farko shi ne almardudu li sababi saqatin fa'anin sirrawi sukan yi karɓan hadisi saboda an soki mutuncin mai riwaya to sukar mutuncin mai riwaya dalilai goma ne ke sa a soki mutuncin mai riwaya biyar suna komawa zuwa ga haddashi biyar kuma suna komawa zuwa ga mutuncin shi waɗannan biyar da ke komawa zuwa ga hadda daga ciki akwai alghaflatu shadida alghaflatu shadida ita ce a same shi sakarau shi mutumin kirki amma sai sakarci ya haushi sai ya rinka ganin cewa kowa ma mutumin kirki sakamakon haka sai yake ganin kamar yadda shi ba zai iya ƙarya ba to kowa ma ba zai iya ƙarya ba don haka duk wanda ya zo ya ce mishi ga hadisi annabi ya ce kawai sai ya karba to sai malamai su ce hada sahibul ghafla wannan sakarai ne ina fata an gane misali yanzu yadda kake ganin cewa kai ba za ka iya shiga kofar gidan kowa kai sata ba sai ka ɗauka cewa kowa ma ba zai shigo gidanka ya sata ba don haka dare kai sai ka shiga kai gida kai kwanciyarka tun da kai ba za ka yi sata ba sai kake ganin kowa ma ba zai yi ba haka ne to in aka same ka kullum kana barin kofar gidanka a buɗe ta kwana haka da hujjar cewa to yaushe musulmi zai yi sata haba duk garin nan musulmi ne ai me za a kira ka me yan sanda ba su kira ka ran da ka zo kace an sace maka mota sai ce ka kulle gidanka sai ka ce a ba an gwamnati musulmi ne ranka ya daɗe duk musulmi kuma ina zai sata ya ce ka dalawawa ne tafka ba mu guri ko kun fahimta jama'a saboda haka sahibul ghafla shi ne mutumin da saboda shi nagari ne sai yake ganin kowa ma nagari ne sakamakon haka sai karbi hadisi a wurin shi haka mutumin da zai ruwaita ya zama yana da mantuwa baya iya rike abin gaba ɗaya ko kuma baya iya rike shi daidai to waɗannan misalai ne ne mana dangane da dalilan da ke sanyawa a ƙi karɓan hadisi waɗanda ke koma zuwa ga hadda dalilai da ke komawa zuwa ga mutuncin mai riwaya kuma shine a samu mutum maƙayyaci ne ko kuma a samu mutum fasiki ne kamar mazinaci ko mashayin giya ko mai luwaɗi ko mai aikata wani abu don aka sami irin waɗannan dalilan guda biyar da irin waɗancan guda biyar kowane ɗaya kaɗai in ya tabbata to dalili ne akan sai su kira cewa wannan hadisin mardudun lissababi ta'anin sirrawi an ki karɓan shi ne saboda mai riwayar an soki mutuncin shi to sai kuma almardudu lissababi saqatin fil isnad wanda shi kuma za a ki karɓan shi saboda an samu wani giɓi a cikin isnadi shine wannan tambayar da aka yi ibn mubarak misali yanzu ni din nan da ke rayuwa a yanzu sun zo ce dan hodiyo ya gaya min ba cewa dai dan hodiyo ya ce to ba sai a ce to a bincika a ina ne na karanta in ba haka ba wane ne ya gaya min tun malaman hadisi suka kasa ganowa sai su ce an samu sakafi ba ya ce dan hodiyo ne ya gaya mai a wuri kaza a dan hodiyo ya faɗa a wuri kaza ko kuma ya ce wane ya gaya wa aka binciki wane shi kuma daga wane wane daga wane sai aka samu e an samu salsalar wasu mutane waɗanda dattija kaza shi ya faɗa wa dattija kaza shi ya faɗa wa dattija kaza har shekara ɗari biyu kaga isnadu kenan to amma in ka faɗi magana ka danganta ta zuwa ga wani sahabi ko tabi'i ko zuwa ga kan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ga cewa an tabbatar da cewa kai dai baka haɗu da shi ba to sai a ce waye gaya maka daga wato in ba a samu ba to da gwargwadon rashin samun adadin mutanen da kuma gwargwadon yadda abin ya zo sai malamai suka kasafta shi kashi biyar sai suka ce almardudu li sababi saqatin fil isnad shi kuma nau'i biyar ne imma a samu mutum ɗaya ne babu tsakanin wane da ya faɗi da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ba sahabi bane sai a ce ya zama mursali kenan in ma a samu a tsakiya ne mutum ɗaya ya faɗi sai a ce ya zama mukafi in ma a samu mutum biyu ne a jere suka faɗi sai a ce ya zama ma'ubal ko kuma a samu a farko ne mutum guda ko sama da mutum guda ya faɗi sai a ce ya zama mu'allaq ko kuma a samu riwayar da ta faru riwaya ce ta mudallisi to alhadisul mudallisi kuma yana da siffofi daga cikin siffofin shi ne ka faɗi hadisi sai a ga cewa lallai wane da kace ya faɗa maka babu yadda za a yi a ce ka ruwaito daga gare shi to ire-iren waɗannan ɗayansu in ya faru jama'a sai ake karɓan hadisi saboda haka ku kiyaye jama'a wani hadisin ana ƙin karɓan shi saboda maƙaryaci ne ya ruwaito shi wani mai gaskiya ne ya ruwaito shi amma baya iya haddar karatu wani kuma wanda ya ruwaito shi mutumin kirki ne amma kuma ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an ga cewa tsakanin shi da annabi dole a samu wasu mutane kuma ba a samu ba sai malamai suke ba za su karba ba waɗannan su ne takaitattun bayanai kwarai da gaske waɗanda ke sa malamai kaji sun ce ba za su karba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka fahimci haka za ka fara gane ashe shi wannan hadisi wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda ba zai yiwu kawai ka ɗauki littafin ilimin hadisi ko kuma ka saurari kaset ɗin wani kawai daga nan ka zama malamin hadisi dole sai ka bi malaman sun koya maka matakayya matakayya har Allah cikin iyawar shi maka fatihi a ciki kai ma ka samu rabanka amma kawai bi mujarrabin cewa kamar yadda muka faɗi a can baya ilimin sunna ya yi farin jini a wannan zamani in kana karantar da sunna za a soka za a ji labarinka sunanka zai yatsu labarinka zai kai sai kawai sai kai sha'awar wannan sai ka ga cewa to don haka bari ka je kasuwa ka siyo littafi ko kuma bari ka saurari kasusuwan wani to babu shakka za ka fita ko kuma za ka fito da rigingimu masu ɗimbin yawa da sunan cewa sunna kake son yaɗawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu saurara a nan amma ina ganin kamar akwai tambayoyi bari mu dan eh na'am na'am eh eh ai wannan ba riwaya yake ba ina magana to yanzu tunda an ce sai wanda yake da hadda shi zai karantar da hadisi ina malaman islamiyya da zaka samu suna karantar da yara kuma su haddace ba ai yanzu zamanin riwaya na waɗannan hadisai ai ya wuce ana maganar waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisai a yanzu a duniya babu wani wanda zai ce gashi shi kaɗai ya ruwaito hadisin da babu wani wanda ya taɓa ruwaito shi a mutanen da babu da haka suke cewa zamanin riwaya walla zamanin riwaya ya wuce yanzu zamani ne na ta haƙiƙi so da haka malami ya je ya ɗauko littafin arba'una hadisi ya zo ya buɗe ya baiwa yara su buɗe yana karanta suna karantawa wani lokacin har su su haddace ma shi bai haddace babu laifi amma ina matsala take a yanzu kuma zamani ne na ta haƙiƙi duk abin da zai karantar to ya tabbatar cewa ya tace ya tantance ya karantar da su abin da yake daidai saboda su malamai da suka rubuta waɗannan littattafai sun kasu nau'i biyu akwai waɗanda sun yi aikin tacewa tacewar tasu duk da haka tana ɗauke da abubuwan da sai ka je ka koya kamar sahihul bukhari da muslim akwai waɗanda ba su tsaya sun yi aikin tacewa da tantancewa kwarai da gaske ba kamar irin su al'imamin tirmidhi da al'imamin nasa'i akwai waɗanda tarawa ma kawai suka yi ta yi to ire-iren waɗannan da suka tara irin su bai haƙi irin su ibnu abi shaiba da makamantansu idan za ka ɗauko wani hadisi daga littafansu dole ne ka tsaya ka tace tukuna so da haka yanzu kamar za ka karantar da yara arba'una hadisi sai ka tsaya ka dubi wannan hadisin da za ka karantar da su malamin ya ce a cikin bukhari ya ɗauko shi abu na farko shine ka yi ƙoƙarin komawa cikin sahihul bukhari ka ga cewa ya tabbata hakan don yau shekara wajen 800 da rubuta littafin arba'una masu bugun inji da masu bugun hannu sun ta buge-buge mai yiwa wani harafi ya karu mai yiwa wata kalma ta karu to ƙarshe ka zo kana karantar da yara su haddace haka kuma ka ce musu mai rawahul bukhari a ji a nemi hadisin ba haka yake a bukhari ba don haka aiki ne a kanka sai kai wannan aikin tacewa yanzu kaga hadisin mabugha hadisin mabugha yadda ya zo a cikin littafin arba'una hadis na na abin nan na nawawi ba haka yake a cikin sahihu muslim ba an samu matsala to yanzu kenan in zaka karantar da ire-iren waɗannan littafai bulugul maram riyadus salihina arba'una hadis umdatul ahkam tahqiqi ake so ka tsaya ka yi ka tantance shin haka hadisin nan yake aka ɗauko shi ɗaya kenan mecece ma'ana ta gaskiya ta hadisin wadda malamai suka faɗi to akan haka sai zama kana karantar da su da daidai yadda abu ya dace a irin zamanin ka kenan to ko da baka haddace ba babu laifi domin ai kamar yadda ka ji ko a zamanin nan daɗin lokacin riwaya akwai waɗanda da ka suke yiwa akwai waɗanda da littafi suke yiwa amma kuma duk wanda zai yi da littafi aka ce me ya lura da kyau idan ya samu wannan kwafin littafi malamin shi ya ce mishi to wuri kaza gyara wuri kaza rubuta kaza to wannan littafin da ya gyara gyara so ake ya kula da shi sosai ran da duk ya zo zai karantar da wannan littafin to wannan bugu da malamin shi ya karantar da shi ya gyaggyara mai shi ne bugun da ya cancanta ya rike ba kuma ya tafi kasuwa ya sake ɗauko wani sabon bugu ba in har zai yi haka sai ya zauna ya juya duk gyare-gyaren da ke cikin tsohon a cikin sabon to wannan shi ne aikin da yake a yanzu yake iya bambance malaman hadisi da waɗanda ba malaman hadisi ba amma a wancan zamanin shi ne dole ka faɗi isnadinka daga haka za a gane malami ne kai ƙwararre amma a yanzu babu magana isnadi amma so ake duk abin da zaka karantar ya zama an tabbatar da cewa an tace shi an karantar da shi daidai to shikenan an yi abin da yake wajibi Allah madaukakin sarki ya taimaka na na haka yana da kyau ka bincika don yana cewa ne yanzu kamar irin saba'una hadisa mai annabawiya ya kamata shi ma ya kamata domin in ba ku manta ba lokacin da muke karatu da ku a cikin wannan littafin ba ana cikin karatun ne aka gano ga wani hadisi wannan ba haka yake ba nan take sai na buga malamin waya yana maka yace alhamdulillahi wata mata ma daga kasar Oman ko Bahrain ta bugo ta gaya mai wannan kuskuren an duba an gyara bugu na gaba zai fito babu wannan kuskuren tafiyar mu aikin hajji bara muka zo da shi gashi nan wajen katan biyar muna da shi gyararra so kaga ashe in ka kuka dubi wannan me yake nuna mana yana nuna kenan duk yadda kake ganin ka amintu da malamin amma dai ka tsaya kai abin da ya dace wannan shine duk wanda ya FCE ko ya College of Education irin Basa Teachers College da ko wasu courses akan education ya san abin da ake kira lesson plan is part of lesson plan za ka karanta za ka yi lecture ka tsaya ka tace abin ba wai kawai sai ka yo naɗi kawai ka zo risalarka da ka sani shekara tamanin kai ta karantar da mutane ko kuma a shafarka ko bukarinka a'a ka tsaya ka tsara abubuwan da za ka karanta shi zai sa ya zama kana da tabbas akan abin da kake faɗi ba wai kana shakka abin da kake faɗi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka zama ba mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe karfe hudu da rabi akwai karatun sahihul bukhari an jima a markaz karfe takwas insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk